إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياله الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar asabar 22 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan November shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 277 cikin jirangir kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسني لسنا ابن قيم الجوزية لتاف زاد المعاد موسوعا تاريخ من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da abin da ya shafi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da al'adunsa da sunnoninsa malamai suna jinjina ma ibn qayyim Allah ubangiji ya gafarta masa musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne asali a halin tafiya inda je kasar makka dan aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa da kayan aikin sa Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya saka mishi alkhairi kafin mu fara karatu akwai sanarwa na farko ana sanar da wato yan uwa dalibai da 'yan darul hadisi salafiya da sauran masu halartar wannan markazi don sauraron darussa cewa malam yahaya abdullahi al-nukuri wanda shine shugaban majalisar dattawa wanda ke rike da wannan cibiya ta darul hadisi salafiya kuma malami ne na musulunci mai karantarwa zai fara darasi daga gobe ranar lahadi karfe 8 na safe a nan insha Allah zai fara kanta da littafin tajridut tauhid na alhafidul maqrizi to ana gayyatar kowa da kowa zuwa sauraron wannan karatu na awa daya insha Allah wanda za a fara shi daga gobe Lahadi karfe 8 na safe a wannan makaranta insha Allah Allah ubangiji sa dace a na biyu kuma akwai tambihi da aka muni akan wani kuskure da ya faru a can can baya a wani karatu da muka yi a cikin zadul ma'ad din a can baya inda ina jin a wasu darussa da suka biyo baya na na gyara wannan kuskuren amma ba zan iya tunawa kai tsaye ba da haka na ganin babu laifi na ambaci wannan da ke shiga cikin recording saboda wanda bai samu halin ji ba yana iya tsinkayen wannan kuskure a wannan lokaci ya gyara da kuma amana ta ilimi ta hukunta duk abin da ka san kayi kuskure yana da kyau ka ainihin sanar da kuskuren kuma don a gyara a can baya mun yi darussa a inda muka ambaci tarihi ibn qayyim da kuma bayani akan wasu daga cikin littafansa to anan ne kuskure ya faru game da wani littafi nashi mai suna al-furusiyya wanda ibn qayyim ya rubuta shi dan bayani akan falalar jarunta da abinda musulunci ya haifar ya karantar game da jarunta da ainihin wato wasu abubuwa da ke da alaka da haka wannan littafi ne kuskure wajen ambatan abin da ke cikin sa amma abin da yake daidai shine cewa al-furusiyya littafi ne da ke magana akan jaruntaka hakanan littafin aqsamul qur'an nashi da shi ibn qayyim wanda yake magana akan fiqhun da ke cikin rantsarantsi da Allah subhanahu wataala yayi da alqur'a a cikin alqur'ani irin rantsuwoyin da Allah subhanahu wataala yayi a cikin alqur'ani menene abin da ke cikin su na ainihin hikima da li'irabi da kaidojin larabci to waɗannan su ne abubuwan da na yi kuskure a wancan lokaci wajen ambatansu sai na ambaci wani abu wanda yake ba haka ba ba zan yi tana shi bil harfi ba yanzu wani dan uwa daga cikin malamai a wannan gari malam Umar wanda yake nan tudun jikun Zaria shine min wannan tambihi da shi da malam Jamilu wanda yake da kace Allah ubangiji saka musu alkhairi a za mu tashi a inda malam yake magana game da yakin fathu makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ya bude masa kasan makka ya mayar masa da ka'aba Allah subhanahu ta'ala ya kawo karshen shirka da maguzanci da ake a ka'aba sanadiyar ainihin wato bude ta ita kasar makka din kenan muna cikin labarin abin da ya faru mun zo inda ya ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumi a wannan rana da shi da sauran mutane suna azumi daga baya ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga maslahar ya sha ruwa saboda mutane su samu sauki shine sai ya sha ruwa kuma ya baiwa mutane dama a hakan su ma su sha ruwa wanda wannan asali riwaya ce da ke cikin Bukhari da Muslim ta hanyar hadisin sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ubangiji ya kara masa yadda shi da mahaifinsa sai malam yace thumma mada hatta nazala marra zaharani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaban tafiya ya ya sauka a marri zaharan wa huwa batan marrin wato wani kwari ne na mar wanda a yanzu ana ce mishi wadi fatima haka ake ce mishi kutan kwatan kucin kilomita 25 ne a yammacin birnin makka a wannan wajen yake wa ma'ahu asharatu alafin annabi sallallahu alaihi wasallama na tafa da runduna ta mutane kwatan kucin mutum dubu goma wa amma Allahul akhbara an quraish Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa ya makantar da basirar Qurayshawa ba su sami sanin labarin tahowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fahum ala wajalin wartiqab sai zama wato suna cikin a a wajal suna cikin damuwa wartiqabin da tunanin me zai kai ya kawo wato bayan Abu Sufyana ya je Madina din nan ya nemi a da sulhu bai samu an daddada ba da ya dawo sun shiga cikin damuwa da juyayi da kuma to ko me zai faru amma ba su labarin cewa ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun riga sun kamo hanya kuma har sun kusanto da garin Makka malam yace wa kana Abu Sufyana yakhruju yatahassasu al-akhbara Abu Sufyan radiyallahu anhu a wannan lokaci ya kasance yakan fita yaje yana son yana neman labari ya tahassas yana neman labari lafazin ya tahassas haka yazo anan da ha'un muhmala mar dugu a wata riwaya a wasu kuma nuskokin na labarin wannan riwaya akwai inda yazo kuma da al-mu'jama sai zama ya tajassas kenan dama lafazin ya tahassas da ya tajassas suna zuwa da ma'ana mai kusanci da juna kamar da malaman lugha suke fadi idan aka ce ya tahassas shine mutum ya fita neman labarin da kanshi ya tajassas shine mutum yana neman labari a madadin wasu da suka sashi ɗaya daga cikin fasarori biyu kenan wato kai agent ne amma wanda yake labarin da kake nema ba dan maslaha kanka bane dan maslahan wani da ya dauke ka aiki kamar ce mutum ya dauke shi aiki da hukumar leƙen asiri ko hukumar binciken bayan fage da sauransu to yanzu shi abin da yake sunan shi tajassus labarin da yake nema ba interest ɗin shi bane interest ɗin gwamnatin da yake wa yake amma idan ka fita kana neman labari na karankin kanka a ce misali wani ya zo neman yakka sai ka tafi anguwar da yake kana tambaya akan waye shi kaga yanzu labarin ya shafi maslaha ka ne kai tsaye to sai amfani da tahassasa da haka Abu Sufyan yanzu wannan matsalar ta shafe shi sai ya fita yana tahassus ɗaya daga cikin fasarori guda biyu kenan ko kuma fassarar cewa at-tahassus neman labari wanda yake na kirki neman labarin alherin wani at-tajassus neman labarin abin da yake ba na kirki ba neman laifin wani don haka a Qur'ani ya amfani da tahassus da Allah ya ce fatahassasu min yusufa wa akhi kuje ku nemo labari muna fatan labari ne na alheri game da yusufa da dan uwansa wajen magana gulma kuma sai aka ce wala tajassasu kar ku dinga neman jin labarin sirrin mutane wannan ne duka maganganu ne na malaman lugha wallahu ta'ala ala to sai zama yana fita ya tahassasu al-akhbara kullun zai fita daga garin makka ya kama hanyar da ake tsammanin mai zuwa daga madina zai billo wato ta wannan arewacin makka kenan sai dinga tambayan waɗanda ya gansu sun taho kan hanya ko kun ga wata runduna ko kun ji labarin Muhammadu da mutanensa ko yaya ko yaya yana ta yin wannan neman labarin fakhara da huwa wa hakim ibn hizam sai ya fita shi da hakim dan hizam radiyallahu anhu ya musulunta wannan daga baya mun yi magana kan shi wa budayd ibn warqa yatahassasuna al-akhbara suna ta neman ainihin wannan labari wa kana al-abbas kad kharaja qabla dhalika bi ahlihi wa iyalihi musliman muhajira shi kuma sayyidina al-abbas radiyallahu anhu babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga tun kafin wannan lokaci a cikin wannan huduna ya fita daga makka da iyalansa duka ya je madina ya musulunta ya yi hijira da niyyar ainihin ya musulunta ya hijira falaki ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil juffa da ya fita da niyyar hijira da niyyar zai musulunta ya hijira sai gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a juffa wato inda ake daukan ainihin harama din a wannan gari da ake daukan harama bayan lalacewan wato a abin nan mikati na na bakin ruwan bahar maliya din wakila wasu kuma sun ce fauka zalika a a sama da haka ne ya gamu da shi wa kana min mallaqiyahu fi tariqi ibnu ammihi abu sufyan ibn al-harith daga cikin mutanen da suka gamu da shi wato al-abbas akan hanya akwai wani cousin ɗinsa abu sufyana ibn al-harith abu sufyana dan harith to mu kiyaye Abu Sufiyana a wannan kissar guda biyu ne zamu ji sun bayyana akwai Abu Sufiyana ibn Harbin shine wancan mashahuri baban Muawiya wanda yake wato kamar sarki a Makka akwai kuma wannan Abu Sufiyana ibn Harbin sorry ibn ibn al-Harith wanda shi zai musulunta yanzu yanzu rashin tantance wannan yasa sai kaga kamar idan baka gane Abu Sufyanan guda biyu bane kuma wanda ke saurin zuwa kwakwalwar mai karatu shine Abu Sufyan ibn Harbin sai kamar ya musulunta kuma kamar ya sake inkarin musulunci ya ƙara musulunta to da haka sai an tantance wannan qadiyar Abu Sufyan ibn al-Harith kazin ne ga Abu al-Abbas ibn Abdul Muttalib ƴaƴan baffanusi sai ce to da ya ganshi fa arada anhuma lima kana yatalaqahu da wa abdullahi ibn abi umayya laqiyahu bil abwa akwai abdullahi ibn abi umayya al-makhzumi wanda wato dan uwan ummu salama ne uban su daya waɗannan guda biyu abokansa ne ya san su sun san shi ya fito shi abbas da dukiyarsa da iyalansa zai kama hanya ya tafi madina sai ya gansu a wani da ake ce mishi al'abuwa, wahuma ibnu ammihi wa ibnu ammatihi, waɗanda suke ‘yan uwansa ne, wannan suna ‘ya'yan maza ne ziryan, wannan kuma suna abokan wasa ɗan namiji da ɗan ta mace, fa'ara da an huma, lima kana yalƙahu min huma min shiddatil aza wal hajwi, da ya gansu sai ya ƙi kula su, saboda yana fuskantar matsala mai girma daga gare su, ta yawan ainihin wato suka shi da suke yi, da cutar wanda suke masa, saboda yadda yake goyen bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa shi yana shirye musulunta to balantana kuma yanzu ya tashi musulunta da irin yadda suke zambatan shi suke mishi ainihin maganganu na batanci fa qalat lahu ummu salama sai ummu salama ta ce mishi la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nas bika kar ka bari waɗannan ainihin mutane su zama maka mafi zama shakawa wanda suka zama shakiyai game da al'amarinka wa qala ali li abi sufyana fima hakahu abu umar iti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min qibal wajhi fa qullahu ma qala ikhwatu yusufa li yusuf da suka zo suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan waje a al-abwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama da bai kula su ba sai sayyidina ali Allah ya kara masa yadda sai ya ce ma wato ɗaya daga cikin su shine Abu Sufyana ibn al-Harith ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka mishi magana irin maganar da ƴan uwan Yusufa suka mishi ka ce da shi tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in na rantsi da Allah lalle Allah ya jibince ka akan mu Allah ya fifita ka a kanmu, Allah ya baka nasara a kanmu, kuma mu mun kasance masu laifi, shi ne hafi, masu laifi ba a kan daidai muke ba. Fa inna la yarda an ya kuna ahadun ahsana minhu qawlan yace masa in ka je ka nuna nadamarka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yadda wani ya faɗi magana mai daɗi shi kuma ya faɗi mara daɗi shi ko da shi cikin faɗin magana mai daɗi yake cikin faɗin magana mai kyau yake fa fa'ala zalika Abu Sufyana sai wannan Abu Sufyan ya je faɗa haka wannan magana tana cikin littafin Al-Isti'ab fi ma'rifati al-ashab na Ibn Abdul Barri an-Namari a cikin mujalladin sa yace fa qala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yaje ya nuna nadamarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai akan babu bakin ciki akan babu damuwa shine tasrib wato ba za ku shiga cikin kunci da damuwa ba a yau Allah ubangiji zai gafarta muku zanubanku kuma Allah shine mafi gafara da rahama cikin masu rahama da gafara yace fa anshadahu abu sufyana abiyatan minha daga nan sai Abu Sufyan ibn al-Harith sai ya rera wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu waƙoƙi da gaskiya na cewa la'amruka inni hina ahmilu rayatan litagliba khailul lati khayla muhammadi lakal mudlijil hayrani adlama layluhu fa hadha awani hina uhda fa ahtadi hadani ya hadin ghayru nafsi wa dallani ala ala allahi man tarrattu kullu mutarradi yace na rantsi maka da Allah la'amruka na rantsi maka da Allah inni lalle ni na kasance hina ahmilu rayatan a lokacin da nake rike da tuta litagliba khailul lati khayla muhammadin tutar kafirai da na dinga rikewa wanda na je yaki ne da fatan cewa sojojin lata da uzza sojojin kafirci kenan su ci nasara akan sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lakal mudlijin hayran yace sai na samu kaina kamar ainihin mutumin da ke tafiya cikin duhun dare shine al mudlij al hayran wanda bai san hanya ba wanda yake cikin rudani azlama laylahu wanda daren da yake tafiya a ciki yayi tsananin duhu fa hadha awani yace amma lokaci na yayi hina uhda sanda zan samu shiriya fa ahatadi sai in shiryatu hadani hadin ghairu nafsi wani mai shiryatawa wanda ba ni ne na shiryatar da kaina ba wani mai shiryatarwa ne shiryatar da ni wa dallani alallahi ya nuna mana Allah man tsarrattu kullu mutarriji wanda ya gwada mana shiriya ya gwada mana hanya Allah shine mutumin da na dinga koran shi ko da ko ko aina na same shi in kore shi fadaraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala anta tsarratani kullu mutarridin sai annabi ya take shi a kirji ce kai ne ka dinga korata da yaushe ka kore ni kai dai ka ji daɗin waka kawai ka faɗa ko mun gane wannan riwaya ita ma al-Imam al-Hakim rawaito ta tana cikin Musaddarat na Abu Abdullahi Hakim ne Saburi da isnadi tabbatacce daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ubangiji ya kara masa yadda wa hasuna islamuhu ba'da zalika daga nan kuma sai yayi musulunci mai kyau ya zama musulmi na kirki na kwarai wa yuqalu har ma ana cewa innahu ma rafa'a ra'sahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mundu aslama haya'an minhu daga lokacin da ya musulunta bai iya ƙara daga ido ya hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda kunyar abubuwan da ya dinga yi a baya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbuhu wa shahida lahu bil janna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ƙaunarsa kuma har ma yayi masa shaida cewa dan aljanna ne kamar da al-imamu al-hafizu ibnu hadirin ya kawo a cikin tarjamarsa a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ta hanyar hadisin Hamadu dan Salama daga Hishamu dan Urwa daga baban sa Utu dan Zubair da isnadi wanda yake kikkiawa amma kuma mursali cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Sufyana ibn al-Harith min sayyid fityan ahad janna cewa Abu Sufyana ibn al-Harith na daga cikin jagororin samarin aljanna wannan bawan Allah to kaga ba Abu Sufyana ibnu harbin bane shi ya musulunta tun kafin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su isu zamu ji shi ko Abu Sufyana ibnu harbin sai da aka karin gogormaya da shi tukunna sai da ya ga wato ba sarki sai Allah kamar da bawo yake cewa sannan sai musulunta amma shi ma bayan musulunta ya kirta musuluncin sa Allah ya kara masa yadda malam ya ci gaba da cewa wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa arju an yakuna khalafan min hamza ina fatan ya zama munin mai ga Hamza domin jarumi ne cikin jarumai kuma dan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walamma hadratul wafatu qala la tabku alayya da yazo mutuwa yace kar ku mun kuka fa wallahi ma naqabtu bi khati'atin mundu aslamtu yace na rantsi da Allah tunda na musulunta ban sake furta wata magana mara kyau wancan hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arju an yakuna khalfan min hamza al-imam al-balazuri shi rubutu shi a cikin ansabul ashraf haka nan ibnu abdul barr namari ya kawo a cikin al-isti'ab haka nan ibnu sayyid an-nasir ya'muri a cikin uyun al-akhar duka sun kawo ga alama ma shi kanshi ibnu ibnu qayyim al-jawziya daga cikin littafin uyun al-akhar ya dauko wannan magana domin yana yawan musadara daga can haka nan maganar cewa ya zo rasuwa ya ce a daina masa kuka yana ganin insha Allah ya tsira dan bai kare laifi bayan ya musulunta wannan kuma al-imamu ibnu sa'd al-basri ya rawaito a cikin tabaqat dinsa haka abu zur at-dimashqi a cikin tarikh nasa haka na al-imamu al-baghwi a cikin mu'jamus sahaba haka al-imamu ad-dinawi a cikin al-mujalasa da kuma ibnu ishaqa da al-imam al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa dukkanin su wannan sun kawo shi da isnadi ne wanda yake mursali amma kuma sahihi ne wallahu ta'ala a'lam malin ya cigaba da cewa falamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra zahra a wata nuska daga cikin nuskoki zaka ga wata kalma cewa adal hadithu ban san ko kuma irin wannan nuska ba ana zancen ya dawo dan yayi sakin layi ne yana ta labarin musawwa sai ce adal hadith na dawo kan labari yace falamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra zahrani yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zango a marru zahran wanda muka ji cewa wani wuri ne a arewacin makka kimanin kilomita 25 kamar kace misali mutum na son ya zo zaria ya iso daga kano ya zo kamar tasha yari kenan misali ko ko daga daga daga abuja mutum ya kusa kaduna ya zo kamar garin nan da yake da kam na NYC ban san sunan garin ba na manta sunan garin ire-iren dai haka ya zama dai kusa ne kaga za a iya samun labarin sa runduna ta soja dubu goma ta kusanto garin da kuke a irin wancan rayuwar a in suka yada zango dare za a ga alamarsu za a hango wuta da suke kunnawa za a ga alamar kuran dabbobinsu da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zango anan nazalahu asha'an ya sauka a wannan waje ne da daddare fa amaran jaisha fa auqadun nirana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sojoji a kunna wuta fa auqad fa uqidat asharatu alati nar nari sai ce to kowa ya kunna haske nashi sai zama ga haske wato ya kai yawan sojojin da ke wajen waje ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala al-harsi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu al-imam al-waqi da ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sayyidina ali sayyidina umar radiyallahu anhu shine shugaban masu gadin wannan sansani wato wasu za su iya bacci wasu za su iya sallah qiyamul layli wani zai je wani abu amma su dai umar da shi da wasu zaɓaɓɓun sojoji su aikin su shine gadin duk wani movement da ke zuwa ya dawo a around wannan sansani na sojojin yace a warkibal abbasu baglata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albayda sayyidina al-abbas radiyallahu anhu wanda mun ji ya riga ya musulunta kuma yana cikin wannan rinjila da shi aka tawaye daga nan sai ya hau wato farar taguwan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hauta wa kharaja ya fita yaltamisuhu yaltamisu la'allahu yajidu ba'da al-hattaba ya ƙara kusantowa garin makka ya bar sansanin akan abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kusanto makka ko zai ga alhababa wasu mutane masu yin itacen wato hura wuta sune hababa aw ahadan ko wani yukhbiru quraishan wanda zai je ga wa quraishawa yakhruju dan su fito wa yasta'minu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su fito su zo su nemi aminci a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla an yadkhulaha anwa kafin a shiga garin Makka da karfin soja qala yace wallahi inni la asiru alaiha istami'tu kalam abi sufyan cikin daren nan ina cikin tafiya ina ta duddubawa ko zan ga wani wanda zan ce mishi kai marmaza ka je Makka ka bada labarin ga halin da yake ciki yace kawai sai naga Abu Sufyana wa Budayl ibn Warqa na gansu amin sai na ji muryar su tunda ya san su da ya ji muryar su suna magana wa huma yataraja'ani suna maiwa da juna zance suna tattaunawa wa Abu Sufyan ya kulu Abu Sufyan yana cewa ma ra'aitu kal lailati niranan qattu wala askar yace kai ban taba ganin yawan wuta da aka kunna irin na daren nan ba da yawan sojoji irin na daren nan ban taba gani ba qala yace ya kulu budai shi kuma budai sai yace hadha wallahi khuza'a hadhihi wallahi khuza'atu hashamat hal harbu yace na eh hamashatha al harb yace na rantsi da Allah waɗannan khuza'a ne yaki ya fusata su hamashatha bi ma'ana agdabat al harb fa yaqulu abu sufyana sai abu sufyana yace khuza'atu aqallu wa adhallu min an takuna hadhihi niranaha wa askara yace sab khuza'a basu kai yawan da za su iya hura duka wannan wutar a ce duka wannan yawan da muke hange na hasken nan a ce su kadai bane ba su kai yawan haka ma'ana sun hango kenan suna kokarin fahimtar me ke faruwa qala fa araftu sautahu abu abbas yace ina jin muryarsa sai na gane shi fa qultu sai na ce aba hanzala ce ya kai baban hanzala fa arafa sauti da ya ji muryata ni ma sai gane muryata faƙala ya ce abal fadli baban falalu ne ƙultu na'am na ce ƙwarai kuwa ƙala malaka fidaka abi wa ummi ce me kawo ka ƙala ƙultu haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fin nati wasbaha quraishin wallahi yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne cikin mutane kuma na rantse da Allah na rantse da Allah maganin ƙursha zai ku ta kanku kun kade qala famal hilatu ce to me shawara fidaka abi wa ummi qultu abbas yace nace mishi wallahi la in zafira la in zafira bika la yadribanna unuka ce kai dai kam ya kama ka kashe kai ka sani farkab fi adadi hadhihi albagla hatta atiya bika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa asta'minahu laka abinda za a yi zo in goya ka akan wannan alfadara mu tafi tare da kai mu je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nema maka alfarmar ya amintar da kai ya baka ainihin wato amnesty faraki ba khalfi warja'a sahibahu sai ya hau bayana na goya shi sauran abokai su kuma suka juya qala fajitu bihi yace sai na kawo shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kullama marartu bihi ala narin min yarad muslimina duk sanda muka wuce wata wuta daga cikin wutar da musulmi suka hura qalu sai su ce man haza waye wannan fa idza ra'aw baglata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana alaiha da sun fara tambaya in suka gane alfadara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ni Abbas babban sane akai qalu sai su ce ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala baglati sai su ce ba komai ai babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma akan alfadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta marartu binari Umar ibn al-Khattab ina haka ina haka an na wuce ta gun wuta da Umar dan Khattab ya hura wanda shine responsible akan tsaron wannan sansani a wannan dare fa qala man hadha Umar yace waye wannan wa qama ilayya yayi mazai mike tare falamma ra'a Abu Sufyan ala adad dabbati da ya ga ba ni kadai bane ni da Abu Sufyan ne qala sai yace Abu Sufyan aduwullahi ce to makiyin Allah ne kuma yau a cikin mu da ya kawo shi alhamdulillahi ladhi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahli nagode wa Allah da ya kawo mana kai cikin sauki babu wani alƙawari babu wani yarjejeniya zamu kashe ka kawai cikin kwanciyar hankali thumma kharaja yashtaddu nahwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan Umar ya fita a guje ya nufi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana so ya sauri ya ji kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemo izinin kashe Abu Sufyan kawai yace ni kuma da naga haka warakatul bagla sai na zaburi wannan wannan alfadara fasabakat sai ta wuce Umar faqtahamtu al-bagla ina isa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai na dira fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na shiga hemar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa dakhala alaihi Umar shi ma Umar kawai yana isuwa shi ma sai ya shigo fa qala ya rasulullah Umar sai ya riga ni magana inji Abbas yace ya manzo Allah hadha Abu Sufyana fa da'ali adrik unqa ga Abu Sufyan ka bani izini kawai kashe shi qala qulti ya rasulullah kad ajartu ni kuma Abbas ya ce ya manzo Allah ya riga ya shiga alfarmata ba zai yi a kashe shi ba yana karkashin alfarmata ne sun majalasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa akhasu bi rasi sai na je na zauna kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kama kansa fa qultu nace wallahi la yunajihi al-lailata ahadun duni nace wallahi babu wanda zai yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daren nan in ba ni ba falamma aksara umaru fi sha'ani qultu mahalan ya umar yace da ya gama a auki ba wanda zai magana ba wanda zai zai kwana tare da Abu Sufyan a daren nan sai sai sai Umar ya ci gaba da cewa ya manzo Allah Abu Sufyan babban kafirin nan babban shugaban Quraysh ka bani dama kawai kashe shi da naga haka ne Abbas ya ce qultu mahalan ya Umar ce kai da Allah Umar kai mana shi ya isa haka fa wallahi law kana mir zali bani adi ibn kabin ma qulta mislaha misla hada da a ce dan kabilar ku ne banu adi ibn kabin ai ba za ka ce a kashe shi ba kuma a cikin kabilar ku akwai kafirai irin shi me yasa kake da irin wannan salon ya Umar fa qala mahalan ya Abbas sai Umar ya ce haba Abbas fa wallahi na rantse maka da Allah la islamuka kana habba ilayya min islamil khatabi law aslama ki na rantse da Allah na fi jin dadin ka musulunta fiye da a ce inda babana yana raye khatabu ya musulunta sai na fi jin daɗin musuluncinka fiye da musuluncin shi wa ma bi illa anni qad araftu anna islamaka kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yasa haka saboda na fahimci musuluntarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunar musuluntarka fiye da ku shi kuma dama sayyidina Umar ya riga ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi san manzo Allah fiye da kuma fiye da kanshi wanda shine tsantsan imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi haka duk abin da Annabi yake so ya fi son abin koda yana da nashi interest baban shi ya musulunta abu ne da zai so haka ya tsira amma ya fi son Abbas ya musulunta saboda Abbas kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babban sani kuma tana sun taba sa'in sa da Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai Umar baka san dan uwan mahaifina bane ko baka san dan uwan mahaifi a matsayin mahaifi yake ba da haka sai ya ce masa ni na so a ce na fi son a ce musuluntarka ta tabbata yadda ta tabbata fiye da a ce mahaifina khattabu ya musulunta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alfarmarsa da saukin kanshi sai ya ce izhab bihi ya abbas ila rihlika fa idha asbata fa'tini bi sai annabi ya ce abbas tafi da shi makwancinka masaukinka ka je ku kwana da shi a can idan gari ya waye ka zo min da shi nan falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai haka ya aba sufyan annabi ya ganshi yace kai abu sufyan wai kai wala irin saurin kai ne da kai alam ya'ani laka an ta'lama allah ilaha illallah wai har yanzu sai tsallake ko fa zahabtu falamma asbahtu ghadawtu bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abbas yace na tafi da shi muka je muka kwana falamma asbahtu a asalin usul din da aka dauko wannan bayanan falamma asbaha da gari ya waye sai muka zo ni da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya ganshi sai ya ce wai haka ya aba sufyan kai abu sufyan me matsalar kai alam ya'ni laka anta alama Allah ilaha illallah wai kai har yanzu lokaci bai yi maka ba shekara wajen 21 kenan ana wannan kogormaya da shi a daidai lokacin an sha uku a makka yanzu ana ta tara a madina shekara 21 ana ta takwas a madina shekara 21 har yanzu kai wato ba za ka tuba ba har yanzu baka ga haza ba har yanzu baka yi da Allah ɗaya bane qala bi abi anta wa ummi ma ahlamak yace kai muhammadu gaskiya kai mutum ne wallahi mai hakuri wa akramak kai mutum ne mai karamci wa ausalak kai mutum ne mai sada zumunta yanzu irin wannan magana kake min mai daɗi da wanda wani ne kawai zai kai mishi mari ko ya ce a zo da shi a ɗaure a zo a fara gana mishi azaba ana saka ƙarfi a wuta ana nana mishi a ƙasan cibiyar shi tukuna yana ihu ana mishi irin da ake ake ake wato abin nan tambayan sojoji amma ya ce mishi ba za ka musulunta ba ya ce kai muhammadu gaskiya kai mutumin kirki لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد yace ai da gani na san ƙarya nake inda akwai wani Allah bayan Allah da kake kira zuwa gare shi ai da ya mun wani abu da ya cece ni ma'ana ya kare kenan gaba daya qala sai annabi ya kare cewa wai haka ya abu sufyan alam ya'ni laka an ta'lam anni rasulullah har yanzu baka dani manzon Allah bane qala bi abi anta wa ummi ma ahlamak wa akramak wa awsalak kinaran kai mutumin kirki kai mai hakuri ne kai mai tada zumunci ne amma hadihi fa inna fi nafsi hatta al'an min ha shay'a ce wannan kam yadda da cewa kai manzo ne gaskiya har yanzu raina bai gama kwanciya da wannan ce har yanzu ina nan ina ƙara dubawa ina nazari kaga in ka dauka wancan ma Abu Sufyan ne wancan da ya musulunta kuma wannan ma shine kaga zaka rikici zaka wancan Abu Sufyan ibn al-Harith wannan Abu Sufyan ibn al-Harith shine yayi wannan takadaranci amma daga baya shi ma ya musulunta yace eh wannan dai to har yanzu dai a dai ba ni lokacin ƙara dubawa fa qala lahu abbas wai haka aslim abbas yace mishi kai sakarin ka musulunta da ce maka shi yanzu abbas abokin shi ce kai baka da hankali tunda ana baka shawara baka ji aslim washhad alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rasulullah qabla an tudraba unuquk wallahi ka musulunta ka ba kashe ka fa aslama wa shahida shahadatul haqq musulunta ki sai musulunta yi kalmar shahada ya musulunta fa qala al-abbas sai abbas ya sake cewa ya rasulullah ya manzon Allah inna abu sufyana rajulun yuhibbul fakhara abu sufyan mutum ne da yake san alfahari mutum ne mai san girma faj'allahu shay'an ka bashi wani mukami da zai ji cewa an girmama shi zaka zaka gama cinye tunanin shi gabaki daya qala na'am sai annabi ce to shikenan man da kala dara abi sufyana fa huwa amin aje a sanar cewa a makka duk wanda ya shiga gidan abu sufyana to ya shiga wuri mai aminci ba abin da zai mishi wa man ablaka alaihi babahu wanda ya shiga gidansu ya kulle shi ma fa huwa amin ba za a kai kofa aje a kamo shi ba wa man da kala almasjid alharama fa huwa amin haka nan duk wanda ya shiga farfajiyar masallacin makka to shi ma ya shiga cikin aminci to dai ji wannan sai ya ƙara jin ƙarfi wannan kisa tana cikin littafin kamar yadda ibnu hajar ya bayyana a cikin al-matalibul aliya tana cikin musnad na isaac ibn rawiya haka nan kuma har ila yau al-imam tabarani ya ruwaito ta haka al-imam al-baghawi a cikin ma'rifatu sahaba da kuma diyauddin al-maqdisi a cikin mukhtara to shi littafin isaac dan rawiya wato musnad ya bata abinda aka samu bai cika ba abinda aka samu bai fi daya bisa shida ba daka ana dogaro ne da littafin ibnu hajar shine al-matalibul aliya fi zawaidil masanidil ashar ya tattara zawaid na masanidu da ya lissafa su musnadul bazzar su musnadul abd ibn humayd su musnadul irin shi isaka dan rawiya din ya tattara su a littafin matalibul aliya yana nan zawaid ne muna nan da shi a maktaban wallahi alhamd daka duk sanda ake neman hadisin da ke cikin littafin waɗannan malamai ko wasu daga cikinsu waɗanda littattafan ba a same su yanzu cikakku ba wucin ake komawa da haka dole za ka ji malamai suna cewa bazar sorry ba bazar ba eh bazar ɗin ma amma dai a wannan ƙadiyar wato isa kaɗan rawiya ya rawaito a cikin musnadinsa kamar yadda yake cikin littafin al-matalibul aliya na limamul hafiz ibn hajar yana nan mujalladi goma ina fata mun gane wannan to a haka na al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wani bangare na wannan kissa mukhtasaran haka a cikin sunan dinsa zaka same shi a cikin sunan ta al-Imam Abu Dawud malam yace wa amara al-Abbas an yahbisa Abu Sufyan bi madiq al-wadi inda khatm al-jabal hatta tamur bihi junudullah yanzu gari ya waye sojoji za su ci gaba da tafiya za su karaso makka sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda dabarar yaki har yanzu Abu Sufyana sabon musulunta ne kuma yana da wani dan rago wani tunani ne haka kamar da anya abin nan ko zai yiwu sai sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Al-Abbas radiyallahu anhu da kai da shi ku je ku tsaya a daidai wani surkukin dutse ku hau kan dutsen ku tsaya mu kuma muna wuce ta ƙasa Abu Sufyana ya ga yawan mu ya gane gaskiyar yawan mu hatta tamurra bihi juludullah fayaraha fafa'ala sai aka aikata haka famarat alqaba'ilu ala rayati sojoji suka dinga wucewa runduna runduna kuma rundunonin an raba su ne based on kabila kabila kaza da komandan su da tutar su su wuce yana ganin su yana ta ganin su suna wucewa kabila kaza da komandan su suna wucewa yana ganin su fa qala fa kana kullama marat bihi kabilatun qala sanda wata kabila ta wuce sai ce ya abbas man hadi wannan wace rinjina ce fa aqulu sai abbas ya ce mishi sulaim wannan banu sulaim qala fa yaqulu mali wa li sulaim sai Allah ni na rana da su ba su nake tunani ba thumma tamurru bihil kabila wata ta ƙara wucewa fa yaqulu ya abbas man haula'i suwaye wannan fa yaqulu muzaina nace waɗannan muzainawa ne fa yaqulu mali wa li muzaina yace ban da al'amari da su hatta nafadatil qaba'il daya bayan daya har dukkan kabilun suka kare ma tamurru bihi qabilatun illa sa'alani anha fa idza akhbartuhu bihim qala mali wa li bani fulan hatta marra bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da wata kabila ta wuce ya tambaye ni nace mishi su wane ne sai ya ce a ya tsaki ya ce shi ba ruwan shi da su har sai da suka gama wucewa ga baki daya runduna ta karshe ita ce rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fi katibatihi al-khadra a cikin rundunarsa wata ke koriya dauke da suturu da tutoci korra fi hal muhajiruna wal ansar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar shi sojoji ne mutanen Makka da Abu Sufyan ya sani da sojoji mutanen Madina ahlul an-nusra la yura minhum illa al-hadaqa min min al-hadid baka kangen komai sai kalkalin karafa makamai sulke takubba masu kibau su kake ta hangen walƙiyarsa kawai wato they were fully armed da Abu Sufyan ya gansu sai hankalin shi tashi yace subhanallahi ya Abbas yace kai Abbas sai mun shiga uku fa man haulai su waye waɗannan qala qultu Abbas yace masa hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil muhajirin wal ansar to wannan sune kake jira ka gani manzon Allah ne kenan da kanshi wato komandan duka komandojin da kuma sojojin da ke cikin rundunar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kace special forces din ko sune muhajirai da ansarawa qala sai ce mali ahadin bi haula'i qibalun wala baqa yace chabija to ai ko waɗannan ba yadda aka iya da su ba wanda yace tinkari waɗannan ya tsira thumma qala wallahi ya abul fadli yace kai abul fadli na rantsi maka da Allah laqad asbaha mulku ibn ukhtika al-yawma azim sarautar da dan gidan yar ibn akika dan dan uwanka nufi dinka ya samu yace lalle wannan sarauta ta girmama shayin da gani yake abin sarauta ne qala qultu ya abbas ya ya abbas sufyan sai abbas ya ce mishi kai abu sufyan inna hannubuwa ba mulki bane annabta ce qala fa ni'ma idan yace to koma dai me madalla da wannan shugabanci da ɗan gidan ɗan wanka ya samu kala qultu annaja ila qaumika ce to kaga yi sauri ka je ka tsirata da al'ummarka ka daina wannan comment din da kake yayi saka mu ruga da gudu mu riga su shiga makka mu je mu kai sakon cewa wanda yayi kaza ya tsira wanda yayi kaza ya tsira wannan kawancin da kake da mamaki yayi saka wa kana rayatul ansari ma'a sa'd ibn ubada malam yace wannan katiba ta ansar wanda ke rike da tutarta shine sadu dan ubada mun ji magana a baya game da wannan nakara da ke cikin wannan ko kun tuna cewa sadu dan ubada din ne ko ba shi bane zamu zo mu ji batu a gaba akan insha Allah falamma marra bi abi sufyan qala lahu al yawma yawmul malhama al yawma tustahallu hurma al yawma azalla Allahu quraish yaga abu sufyana yana cike da bakin cikin irin makitin da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai yau ranan babban yaki ne shine al-malhama epic wato yaki wanda za a gwabza shi ba kama hannun yaro al-yawma tustahallul hurma yace yau duk wata alfarma ta makka sai mun kekketa ta ba wata alfarma yau maka ba garin yaki ba to yau zamu yaki maka ba a kisa yau zamu kisa a makka al-yawma azallallahu quraishan yau Allah ya kaskanta Qurayshawa falamma hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan suka zo daidai wa daidai akan abun hawan su kala ya rasulullah sai Abu Sufyan ya ce ya manzon Allah kaga yanzu ya riga ya musulunta ya dace cewa ya Muhammad ce alam tasma ma kala sa'ad kana jin abinda wannan bakon yake fada kai ai dan garin mu ne kana jin alƙawarin da yake mana kala wa ma kala annabi ya ce me yace ce kala kaza wa kaza kaji abin da yake cewa za a kashe mu ai mun wulakanta za a ci alfarman mu kaza kaza kaza qala فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة sai su ma waɗannan ƙurayshawa ne su ko musulmai ne tun na farko suka ce to manzo Allah ya kamata dai ka saba ki muna jin tsoron kada waɗannan mutanen Madina kaga ba garin su bane kar kafin ka ankara sai ta kashe mutanen mu su fatan su dai a ci garin da yaki amma kar a zubar da jinin mutanen su saboda dangantaka ce ko yayi ne baka raba mutum da san dan uwansa ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce balil yawma yawmun tu'azzamu fihi al-ka'aba a a yau ranan girmama ka'aba ce al-yawma yawmun a'azza Allahu fihi quraish yau ce ranar da Allah ya daga darajar qurayshawa domin ya maida su musulmai sun tuba sun ba Allah sun samu daukaka kenan ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فنزع منه اللواء سعد da ke rike da tuta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karbo mai tuta an fasa bashi tuta tunda da wannan nufin ya shigo ya shigo da kishewar jini go ba a bashi dama ba wanda fa ila Qais ibnihi sai ya ce a ba Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubada a ba dan sa dan dai ya ji sauki kuma cewa dai har yanzu dai a gidansu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya siyasa jama'a wara'a annal liwa'a lam yakhruj an sa'adin in sara ila ibli shi to ya kaga dai bata fita daga gidansu ba ko a ce an kore ka daga commissioner kuma an ba danka sai a ci gaba da maka murna ko har yanzu dai kai ne faqala abu umar qala abu umar ibnu abdul bari ya fada kamar yake cikin al-istiab yace wa ruya annabi sallallahu alaihi wasallama lamma naza'a minhu rayata dafa'aha ila zubair kuma an ruwaito da yake bai tabbata ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya anshi tutan nan sai ya mika wa az-zubair ibn al-awwam wallahu ta'ala malan ya cigaba da cewa wa madha abu sufyana hatta idza ja'a quraish sarqa bi a'la sautihi ya ma'shar quraish hadha quraish ya ma'shar quraish hadha muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih abu sufyana yana isa makka tunda su sa tafiya a cikin runduna shi kuma shi kadai kamar kace convoy da mai tafiya shi kadai dole ya fi sauri da haka ya tsufani dokin sa ya isa makka a guje yana zuwa badalar tsakiyar garin makka sai ya kwarma ihu ya ce ya ma'ashara quraish ya ku al'umma quraishawa hadha muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih wallahi ga annabi muhammad nan sallallahu alaihi wasallama ya zo zuwa gare ku da sojojin da ba za ku iya da su ba faman da khala dara abi sufyana fa huwa amin amma an bada window na tsira wanda yake so ya tsira yana iya shiga gidana in shiga gidana ya shiga wurin tsira fa qamat ilayhi hindu bintu utba matash hindu bintu utba wanda ita ma dama wata wato wata mai tirjiya ce ita ma ta ce tana tirjiya markan musulunci ita ma daga bayar ta ga haza ta musulunta radiyallahu anha to a lokacin bata ma tsaya musulunta ba tana miƙewa fa akhadat bisharibi sai ta kama gashin bakin shi ta ja فقال تشي اقتل الحميت الدسم الاحمس الساقين قبها من طليعه قوم ككشه شي mijinta ba ce ku kashe shi wannan wato wanda yake da katon ciki wanda wanda kuma kafafun shi ɗan sirarai Allah wadaranka kawo irin wannan labarin matan shi baka je wannan magana take jama'a asalin lafazin alhamid alhamid ad-dasim asalin alhamid shine ash-shadid min kulli shay duk abun yayi tsanani ana yace mishi alhamid amma asalin lafazin yana zuwa ne da ma'anar salka wanda aka yi mata aka shafa mata mai a jikinta dan kar ta dinga yoyo sai ake zuba ko dai man shanu ko man kifi ko wani abu dai da ake zubawa wanda yake mai narkewa mai daskarewa kamar kakidi suna zubawa a cikin shi ake cewa alhamid addasim wanda ga maiko nan kana gani a jikinsa al-ahmasha as-saqaini wanda yake mai kananan kafafu mai siraran kafafu a wata riwaya yazo da hamital aswad bakar mai bakin jiki kamar bakar salka wato tana ishara akan yayi kiba ta sama kafa shi kuma babu kiba kamar mai kwashar ko haka misali ta faɗa ne a matsayin tana zambata shi sannan ta ce ƙubbiha min ɗari a cikin Allah wadaranka wadaran irin wannan labarin kawo mutane ƙala wailakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum ce to za ku shiga kun gabe mu wannan matar tana ga muku wannan mugun magana za ku samu matsala ku da ita kar ku saurare ta bata sabon take faɗi fa innahu qad ja'akum ma la qibala lakum bi shi ni na ga muku gaskiya ne ni ga ne ba jewa na ga cewa ba za ku iya da su ba man da kala dara abi sufyana ya ƙara maimaitawa jama'a ku shiga gidana za ku tsira fa huwa aminu wa man da kala almasjida fa huwa aminu in ba ku shiga gidana ba ku shiga masallaci kun tsira qalu qatalaka allah suka ba da cewa Allah ya ine ma albarka kuma tuguni anna daruka me amfanin gidanka a wajen mu qala ya sake cewa wa man aglaka alaihi baba fa huwa amin to wanda yake ganin ba zai shiga gidana ba ya je ya shiga nashi gidan ya kulle kofa shi ma ya tsira wa man dakala almasjid fa huwa amin fa tafarraqa an-nasu ila durihim wa ila almasjid sai mutane suka rarrabe gaba kida suka tafi gidajensu da masallaci suka shishige wannan riwaya tana cikin bukhari ya ya kawo ta haka nan a hadisin na Hisham dan Urwa ne daga baban shi Urwatu dan Zubair da isnadi mursali da aka Bukhari ya allaka shi ya kawo shi ne ba matsayin wato abin nan ba cikin masanid din shi yace shikenan da suka shiga gidajen su fasara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dakhala makkah min a'laha wa dirbat lahu hunalika qubba wa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Khalid ibn al-Walid an yadkhulaha min asfariha annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka ta hanyar sama ta tudu kenan aka je aka kafa mushi tanti a wani wuri bayan ya shigo garin ya kuma umarci wani komanda shine Khalid ibn Walid ya dauki sojoji ya shigo ta daya hanyar ta kasa ya zama kenan kamar sun ritsa Makka wannan ya shigo ta gabas wannan ta yamma ko wannan ta dama wannan ta hagu ko wannan ta kudu wannan ta arewa وضرب له هنالك قبة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها وكان على المنبي على المنبي mujannabatil yumna sayyidina Khalid ibn Walid ya kasance shine komandan wato damar sojojin an kutuna bayan mun ambace da suke raba runduna ha ake ce mata al-khamis ana raba ta gida biyar akwai kalbu ita ce wata ke tsakiya akwai wata ke maimana akwai maisara akwai wata ke a gaba akwai ta baya kaga zai bada sura abu guda biyar ke gaba baya dama hagu da tsakiya to shi Khalid shine ke kula da wanda suke bangaren dama da haka sai zama shine wannan komanda na wannan wa fiha Aslam wa Sulaim wa Gifar wa Muzaina wa Juhaina wannan runduna ta dauke da Aslam kabilar Banu Aslam da Sulaim Banu Sulaim da Banu Gifar da Muzaina da Juhaina duk kaba wa qaba'ilu min qaba'il al-Arab da wasu kabilun waɗanda ba wannan ba cikin Larabawa wa kana Abu Ubaida al-Rajjala wal hustar abu ubaida shi kuma shine komandan ar-rajala masu tafiya da kafa wal hustar waɗanda wato aka sa su dan su zama sune masu tare baya wanda suke wato kamar kace sune a abin nan kenan garkuwa ga ga wannan runduna sai ce wahumul ladina la silaha ba'u sune waɗanda ba su da makamai da aka saka su a baya a ƙasa wa qala khalidun وقال خالد ومن معه خالد yace da shi ne wanda ke tare da su in arada lakum ahadun annabi yace li khalid ga khalid wa man ma'ahu in arada lakum ahadun min quraish fasuduhum hasda hatta tuwafuni ala safa ku shiga makka ba ruwanku da kowa sai in wani ya bujuro muku ya takale ku to duk wanda ya takale ku ku girbe mun shi mu haɗu da ku mahaɗan mu shine safa wurin dutsen safa a makka kenan a masallaci fama arada lahum ahadun illa anamu babu wanda yake zuwa kusa da su sai sun sa shi bacci ma'ana sai sun kashe shi wata jama'a sufahu quraish wa akhfa'uha ma ikrimata ibn abi jahl masu hankali da mutanen kirki mun ji sun buya ko sun shiga gidajen su suna jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su ji me zai ci amma akwai wawayen gari sune sufahu quraish ɗan iskan gari ɗan shaye-shaye wanda ba su da ba su da komai at stake ba su damu ba ko a kona garin ma da ɗaya ne a gunsu wani bai da kowa bai da komai bai da mata bai da ƴaƴa bai da jari da haka shi yanzu a fasa kowa ya rasa dama ya kosa ma ya mutu mun gane ya kosa a samu wani bala'i da zai barna to waɗannan su ne su fahawa in ka gana zanga-zanga dama irin su ne in ka gana wata fitina dama da irin waɗannan ne masu ihu wallahi sama da ƙasa za ta haɗe wa akhfa'uha da waɗanda ba a bakin komai suke ba khafif wato mutane masu makaskanta sai suka taru a bayan wani takadari shi ma a lokacin shine ikrimatu ibn abi jahl wanda dan farauta ne dan kwace ne ya zo ya musulunta daga baya sahabi ne Allah ya kara masa yadda wa Safwan ibn Umayya yana da aboki da mata da suke shaye-shayen su da zaluncin su shine Safwan dan Umayya wa Suhail ibn Amr da kuma Suhail dan Amr da da cewa shi dattijo ne amma sai biye waɗannan matasan suka taru bil khantama a wani waje da ake cewa al khantama li qatilil muslimina suka ce su ba za su hakura ba wallahi su ba za su sallama ba babu wani surugul sai inda karfin su ya kare su ba su yarda da abinda sauran manyan suka fada ba saboda makka gari ne na jahiliya lokacin babu doka kowa abin da ya ga dama zai kaga Abu Sufyan a matsayin na shugaban su ya ce kaza wasu sun ce Allah ya tsine ma albarka har da matar shi wato kowa na bin ra'ayin da ya ga dama ne babu shugabanci babu da taku daga waɗannan wawaye suka ce su ba za su hakura ba wallahi sai sai sun gwada sai sun gwada inda karfin su zai kai wa kana himar ibnu qais ibnu khalid akhu bani bakr yu'addu yu'iddu silahan qibala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum mai suna himar ibnu qais ibnu khalid a wata riwaya kuma wani mutum mai suna ra'ash al-hudhali ya kasance yana tawasa makamai yana tawasa makamai kullun yana gyara takobin shi yana tsima kibau din shi a cikin guba cewa yana shiryawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai maganin shi faqad lahum ra'atuhu sai matarsa ta ce masa lima tu'iddu ma ara yo me kake yi ne qala li muhammadin wa ashabi yace ina shirya muhammad ne da mutanen shi qala wallahi ma yaqumu li muhammadin wa ashabihi shay sai muhammad ba abin da zai iya maka inde kai wannan shirin qala inni wallahi la arju an ukhad an ukhdimaki ba'dahu ce in Allah ya so sai na kawo miki wasu daga ciki sun zama bayan ki a gidan nan suna miki shara da wanke wanke thumma qala sannan yake cewa in yak in yaqbilu yawma famali illa hadha silahun kamilun wa Allah wazu gira raini sari'us sallah yace in suka shigo garin nan yau to ni zan yi maganin su ni ne zan yi maganin su fa famali illa banda damuwa hadha silahun ga makami na nan kamilun ya cika wa Allah kuma ya wasu wazu giraraini yana da kaifi guda biyu sari'us sallah wanda nake zaro shi cikin sauri zan zan maganin su amma zaka ji shi akai maganin shi daga baya za mu saurara a nan saboda kudin lokaci sai Allah kama darasi na gaba sai mu tashi kuma shahidan khantama ma asafwan na'am kibala kibala da kudu suka suna banga wajen banga wajen kafin baituka okay wa kana qibalar dukhuli ko na'am qibalar dukhuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ta shiri kafin shigowar manzon Allah garin yana ta wasa makami jazakumullahu khairan ba mu sarara nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh